الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يره الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu dare ne na talata hudu ga watan rajab ijar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da bakwai daidai da sha daya ga watan april shekara ta dubu biyu da sha shida ci gaba da tarihin shekul islam ahmad buna abdulhalim buna abdulsalam ibn taimiyyat al-harrani a dimashki abla abbas alaihi rahmatullah mun dauko tarihin nan a cikin littafin rijal al-fikar wa da'awati fil islam na al'allamatu sayyid abul hassan ali al-hassani an-nadawi Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi idan yan uwa basu manta ba har yanzu dai malam yana mana bayani dangane da sanda ibn taymiya ya dawo kasan sham a wannan karan sai tinkara al'amarin ahkamul fikihiyya ya bayyana mana dalilin da ya sa a wannan karo shekul islam ya juya wannan faifai tare da yana tunanin ya riga ya gama kosar da wancan bangare na aqida da usul da abin da ya shafi ilmul kalam da duk wani abin da ake bukata a wannan fage din Allah madaukin sarki ya sa mu dace in kwanan da malai yake cewa inna shekul islam kana shadidan li'tiraf bi uluwi makanatil a'immatil arba'a hakika shehu musulunci ibn taimiya ya kasance na matukan furuci karara ana ji daga bakin shi dangane da maɗaukakiyar matsayin da waɗannan limamai guda hudu suke da shi waɗanda aka san su da al'a'immatul mazahib abu hanifa imam malik imam shafi'i Ahmad bin Hanbal Ibn Taymiya yana fitowa ƙarara yana bayyanar da darajansu da martabansu da ɗaukakansu da kuma ƙimansu wa husni ijtihadihim da kuma irin yanda suke da kyakkyawan ijtihadi duk abin da suka yi istinbatin shi a cikin aya ko hadisi to sai ka ga al'amari ne mai ban sha'awa da ban ƙaye da suka yi wanda babu ishi misali a zamanin imamu malik imamu darul hijira wata mawankiyan gawa tana magawa wanka sai aka kwala ihu cewa hannun mawankiya ya makale a jikin farjin gawa aka bi malaman unguwa aka rika masu 'yan tambayoyi kowa ya ce shi bai sayan da zai ba wannan ya ce a nemo wuka mai kaifi a reɗe wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza duk fata wanda kawo mutane suka ji ba su gamsu ba sai aka taho wajen shekul islam imam mali imam darul hijira ya ce aji a zo da su in muni yin sai a ci haba malan gawan ji a zo da su kun gano wannan da kyau ku aka je diyan da ma dai za ku yi ku zo da su ba dai kuna da damuwa a kan yadda za a yi ba kuka sai inda za ku yi haka aka je aka ɗauko gawa aka taho da ita ana zuwa da gawa sai ma maliyan kalli mawankiyan nan ita ke tsakaninki da allah sanda kike mata wankan gawan nan ba wata magana da kika san kin faɗa sai ta ce a ni ba wata magana na faɗa ba mamala ya ce e ba wata maganan kika faɗa ba amma me kika faɗan ce kawai cewa ne zai wahala farjin nan bai taɓa zina ba kaɗai abin da na faɗi kenan kun gano wannan da kyau ku shine imam malik ce tukin mata gazafi ba ta da bakin da za ta kara kanta ne allah madaukin sarki ya laƙe hannunki domin tun a duniya fitar mata da haƙƙinta sau da haka ya ce a mata bulala tamanin na ƙazafi ana shaɗa na tamanin hannu na ɗagawa ma malik imamu darul hijira tun daga rana ake mai take da layufta wa malikun fil madina ma maliki akwai lokacin da aka sanya masu imam malik wani sarki jahili sannan kuma wawa ne shi yana da matsaloli iri-iri sai imam malik ce kar a mu baya aka je a gaya ma sarki sarki ya sa a tattaro mutane baki ɗaya a tarsasa masu yin mubaya'a sai imam malu ya ce ba matsala duk jama'a sa iya zuwa su yi mubaya'ar in sun je sun yi sun dawo to sai su warware sai aka ji a gaya ma sarki ai mubaya'an da aka yi ran nan ka ji abin da maliku dan anas ya ba mutane fatawa a kai in sun dawo warwarewa suke ba sa tabbata a kanta nan da nan sarki sai ce to ai in ya san wata bai san wata ba a zo a zauna kowa ya sake mubaya'a da sharaɗin in ya yi mubaya'a ya warware matan shi ta saku imam mali ya ce ku je ku yi mubaya'an da sharaɗin in kun dawo ku warware matan ku ban saku ba ɗan gwagwarmaya kenan an gane wannan da kyau ku da aka je aka yi haka kuma aka ƙara dawowa aka ce imam malik ga abin da ya faɗa nan take sai sarki sa kamo imam malik aka ci gaba da dukan shi sai da aka sage ma imam malik jiki ko ta ko'ina kai mai kaca-kaca ya ce duk abin da za a mai ba matsala shi dai ba zai yadda ya mara baya ga gwamnatin zalunci irin wannan ba an fahimci wannan da kyau ko wannan gwamnan shine wata rana yana zaune sai yana tasaffa budo alkur'ani haka yana dan duddubawa bude wanda zai kawo sai ya budo soto ra'adi soto ibrahim Allah madaukin sarki yana cewa wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid ai sun budo sai ma qur'ani direct translation wai sun buɗo duk wani makangare mai tsaurin kai ya kaɗe sai shi wannan sarki sai ce a'a a tawa'idu kullu jabbarin anit yanzu kai ƙur'ani barazana kake ma duk wani makangari mai girman kai ko to faha ana zaka jabbarun anit to yau ka haɗu da jabberi mai tsaurin kai sai kama ƙur'anin ya yaga shi kutsu kutsu kutsu kutsu sai ce iza ma ji ita rabbaka yau mahashari ga saƙo idan ka je wajen ubangijin ranar kiyama faƙul rabbi mazzaƙanil walidu ta ce walidu ya tsatsa gani ya yayya gani ya zubar da ne ce je ka an maka duk abin da zai faru ya faru imam mali ce wannan fasike ba su ba yi mashi mubaya ba zai yiwu ba ina fatan kun gano wannan da kyau wannan shine dalili in ba malami irin maluku ba zai yiwu ne e zai yiwu ai ba zai yiwu ba amma ka samu irin waɗannan mutanen namu da ke neman shugabanci ko da tsiya ko da arziki yau za ka same su da fatawan cewa ba a shugabanni biyu a waje amma kuma a lokaci ɗaya suna ƙoƙarin yi saboda rashin tunani da rashin hankali allah ya kiyaye za dai ku ji mahala ya ce wa dinihim kuma waɗannan a imma bayi ne da allah maɗaukin sarki mabaiwa na roƙo da addini sau da ƙafa wa wara'ihim kuma suna da taka tsantsan da kuma kaffa-kaffa dangane da al'amarin duniya wata wafuƙihim al'ilmi kuma allah maɗaukin sarki ya yi masu zarce masa'a a fagen ilimi kun gano wannan da kyau ku suna tawaffukanci akan cewa duk wanda ka hada su da shi a ilimi ko to suna gaba da shi ibnu taymiya fake faɗin wannan amma yau a garin nan ne za a samu wani takadari wai sai ce wai ga ibn taimiyya ya fassara aya ba daidai ba har ma mala albani ya biye mai akan ba daidai din ba a kawo mana mu gani an gano wannan da kyau ko ba kawarije ya iya fassara qur'ani daidai ne jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce ala tabakhurhi fil ilmi a bisa irin yanda ya natsa a cikin harkan ilimi wa kuwati istinbatihi da kuma yadda suke da ƙarfin istinbati ba kowane malami ke istinbati a cikin aya ko hadisi ba sai wanda ya taka mataki na ijtihadi an gano wannan da kyau ko waɗanda ke musu dangane da ƙwarewa da gogewan malamai mujtahidai akan matsalan istinbati khawarij ne da mu'tazila duk wanda ka ji wannan kalma a bakin shi kowaye ɗayan biyu ne ko dai ba khawarije ko ba mu'tazili domin su suna cewa inal hukumu illa lillah Allah ne kadai yake yin magana Allah ne kadai yake yin hukunci duk wanda zai magana sai ce ka zama Allah ne ku gano wannan da kyau ku wannan khawarij ne a zamanin sayyidina ali sun mai wannan tsiwon da rashin kunyan a lokacin da aka yi matsalan hakamai ne za a yi sulhu za a zauna za a tattauna a fitar da yadda al'umma za su zauna lafiya an gane wannan da kyau ko to sai aka toro wakilai guda biyu da za su zama su ne shugabannin zaman yadda za a tantance al'amari don haɗin kan al'umma ya dunkule a tafi a tare to lokacin da aka zo sai waɗannan khawarij ɗin sai suka ce mu'awiyya da alim ma da suka turo wakilai sun zama kafirai saboda dan menene addinin Allah wani yake da bakin magana a ciki Allah ne kadai zai magana duk wani malami da duk wani jagora da duk wani imami da kowaye in yi magana ƙarya yake yi suka ce inil hukum illa lillah da aka ji a gaya masa yadda Ali ce kalimatu haqqin urida bihal batil kalman gaskiya ne amma an nufi ɓanna da ita suka rika yada wannan magana magana ta rika tasiri a wajen jahilai da sai na ali ga cewa maganan za ta yi tasiri har ga malamai sai sa aka taro malaman kufa gaba ɗaya aka zo aka zauna a ɗaki a masallaci ya ce kuma duk wanda zai zo zaman ya zo da alkur'ani da aka zo shi ma sai zo da alkur'ani ya aji a kan mumbari sai yarga cewa ƙur'ani yi masu magana ƙur'ani kai masu magana kai ƙur'ani kai masu magana ga sun taru sai malaman suka ce amirul mu'minin ƙur'ani ba zai yi magana ba mu ne za mu yi magana a madadin alkur'ani me kake son ka sani mu gaya ma na alkur'ani kun gano wannan da kyau ko malamai ne ke magana su gaya maka ga ma'anan alkur'ani sai na ali ce waɗancan 'yan uwan naku da suka yi fitan kafa iri da muzu sun ƙi yadda su bi alkur'ani ga ra'ayin sun ce mun wakiltar da mutane sun yi magana kan alkur'ani daga nan aka tabbatar da batansu a lokacin ibn abbas sai ya ce a ba shi dama zai je zai zauna da su ya tattauna da su suka ce to ibn abbas ya je kintsa ya tafi ya je same sa unguwan heraura sun ware daga al'umman musulmi sun ja tinga da ya je same su ya masa sallama ya zaga ce mara balale da ɗan uwan manzan allah kusan me yasa ba za su an same sallama ba sau da sayid na ibn abbas a wajensu me kafiri ne sau da ya saba abin da suke a kan shi na ra'ayi da fassara alkur'ani da son ransu aka zauna da su aka fara tattaunawa kankace haka su dubu shida mutum dubu hudu sun musulunta sun tuba an gano wannan da kyau ku sun dawo sai na alma ya tattauna da wasu suka bari sauran da suka yi saura gaba ɗaya lokacin da aka yi wani yaƙi da za mu zo za mu tattauna da ku a cikin karatun littafin a shari'a za ku ji wannan bayanan dalla-dalla na duk abin da ya shafi waɗannan khawarij ɗin an gane wannan da kyau ko ke sa littafin a shari'a na ajuri yana ma duk wani ba khawarije ciwo a rai baya son karatun littafin nan bai ƙaunar littafin da mai littafin saboda duk abin da kake tsammanin wani ba khawariji yana da shi na aƙida da mugun manufa an tona asirin shi a cikin littafin nan sannan aka samu ɗan uwan ɗayan shine al-imam al-madakhali ya ɗauki littafin yi mai sharhi wanda a yau a duniya babu dodon khawarij irin ar-ruhaili kun gano wannan da kyau ku al-madakhali babu kaman al-madakhali kaf shi yasa suna shan wahalan shi a ƙasan yaman suna shan wahalan shi a ɓangarori na duniya da shi da al'imamu sallabi an gano wannan da kyau ku shi yasa za mu tattauna waɗannan abubuwan za ku je yadda ake gane khawarij daga lokacin da aka fara kyarkyara na saka ƙwansu har zuwa sanda za a saka ƙwan da sanda ake kwancin ƙwan da sanda ba khawarije in ya zama bara gurbi me yake yi in an ƙyanƙyashe shi me yake yi in ya girma ya fara tasawa yana matashi ya yake yi in ya girma ya zama zakaran da ya fara cara me yake faruwa ko yanka zakaran khawarij aka yi in ya zama musiban jinin ya yake zama ma al'umma duk sai an tattauna wannan ba daga kafa komi sai an yi magana bi iznillah an gano wannan da kyau ko shi yasa ibnu taymiya gogaggen malami ne shi yasa yake ganin waɗancan malamai gogaggu ne Allah madaukin sarki ya musu baiwa na istinbadi don Allah jama'a ba masu imam malik ba ku kalli sharhin da muka karanta jiya na muktasar irin yadda malamin ya mana istinbatin salatul khawfi an gane wannan da kyau ko ya hada ta nassi ne ingantacce na alkur'ani da Allah madaukin sarki ya faɗi yadda za a yi sallan tsoro a cikin suratun nisa'i ga hadisan bukhari da muslim barjik dangane da tsarin yadda za a yi sallan tsoro sai malamin ya ɗauko waɗannan ayoyin da ayoyin cikin suratun tauba ya hada su waje guda ya auna ya ce kaga a wajen yaƙi ne ana cikin matsanancin bukata na yadda ake tsoron abokan gaba magabta za su iya mutsike musulmi da addini a wajen amma lokacin sallah ya yi ba ɗaga wa musulmi kafa a ce su aje sallar sai wani lokaci a yi ba aka ce sai an yi ta yanzu kuma a kasa al'umma biyu duk da an kasa su biyu ba a yadda limamai biyu su jagorance su ba domin kula da haɗin kan al'umma da tafiya tare ƙarfinsu ya zama waje ɗaya aka ce dole liman ɗaya zai masa sallah waɗannan zo a raka ɗaya da su su ci ko ɗaya su tafi waɗancan su zo liman ya ƙarasa masa ɗaya ta ƙasarin shi su miƙe su ci ko ya masa tahiya ya masa sallama ba a yadda ko a wajen yaƙi a sanya limamai biyu ba waɗannan malaman malaman wasa ne za ka haɗa malamai irin waɗannan gogaggu masu tsoron Allah da waɗannan ustazai 'yan alibidi jama'a mun gano wannan da kyau ku Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu shi yasa malaman suna kallo duk afirka aka tsige a sheik abubakar mahmudu gumi aka je aka bashi king faisal award wallahi malam saboda ilimin gumi ilimin wannan dattijan ya fi ƙarfin waɗannan mutane ne na afirka kaf ya sa kaga duk abin da gume karantar a ƙasan nan malaman ƙasan nan ma ba su iya gano shi ba mun gane lokacin da ya wani istinbaɗi dangane da fassarar wata aya da za mu zo mu istishadi da ta ƙila a yau ku ji za mu zo da tafsirin shi ku ji yadda gume fassara duk waɗannan fassarori na waɗannan manyan malamai magabata sai a ce mu aje su sai wasu yan alibidi sai su ja alkur'ani su gaya mana ra'ayinsu da son zuciya kana kallon aya ma ba ta kama da haka ba jama'ar annabi kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin to shine sai malam yake cewa wastiqlal fikrihi da kuma yadda ibn taimiyya yake cin gashin kanshi wajen al'amarin tunani da nazari wajen iya fidda hukunci kai tsaye ba tare da jingina jikin kowa ba idan malami ya taka matakin ijtihadi to wannan dole ne ya zama mustaqillun bi fikrihi an gano wannan da kyau ku amma in baka taka wannan matakin ba dole ka jingina jikin malaman musulunci abin da suka faɗa ka faɗa ina fatan kun gano wannan da kyau Allah ya taimake mu mala ya ce kana ya atabiruhum tullabal haqqi ibn taymiya yana kallon waɗannan malamai na almazahib a matsayin masu neman gaskiya wa muttabi'is sunna sannan kuma su masu bin sunna ne wa rasikhil ilma sannan kuma sun goge kafansu ya dara cif a bisa direwa irin na ilimi na gaske gogaggu ne da Allah madaukakin sarki ya ce wa rasikhuna fil ilmi ibnu taymiya yana ganin suna ciki ibnu taymiya fa malami ne gogaggen da a wancan lokaci duniya ta shaida babu malami irin shi fa yake faɗin irin wannan malamai ne ke cewa wani malami ne kuma ya goge ba fa jahilai ba daga ran da jahili ya ce kai kaji karatu wai wannan malamin ya kamata a yi marmaza kai shi asibitin mahaukata domin jahili ya gano shi malami ne an fahimci wannan da kyau ku daga ran da jahili ya ce maka malami daga ran da yaro ya ce maka malami daga ran da mace ta ce maka ai ba malami irin ka ka kaɗe malamai ne za su ce maka malami ka tabbata malami ba irin wannan malami na suna sannu malam ba ai malamin mu za a yi mana duwanda ya kanda da ke malamin ka ne amma waye zai assessin ɗinka an gano wannan da kyau ku wanda zai assessin ɗinka a matsayin malami shine gogaggen malamin da duniya ta anshe shi a matsayin malami ne ina fatan mun gano wannan da kyau shine zai faɗa in ko ba haka ba ɗin ka shekarar ɗari cewa kai malami ne oho kowa ma zai iya faɗin wannan ai jahili ma zai gaya maka wannan ai an gano wannan da kyau ko duk waɗannan ai ba su san malami ba to ba wanda zai yaba masu imam malik yabo na gaskiya a karɓa sewa sai malami irin ibn taymiya kaji ya ce masu neman gaskiya ne masu bin sunna ne gogaggu ne a ilimi alladhina kana masdar ijtihadihim wanda masdarin doran inda suke ɗibo ijtihadin da suke kaɗinsu shine alkitabu wa sunna alkur'ani da sunna wa nususihima da nassoshin alkur'ani da sunna sai ce wal ijma da kuma ijma'i har yau suna bin ijma'in wa tabi'ai da sahabbai a bisa duk abin da waɗannan limamai guda hudu suke kawowa har da malaman zamaninsu imam malik fa duk da ilimin shi da yake da shi ya ce bai fara zaman karantarwa ba sai da malaman shi saba'in na madina suka ce ya cancanta ya fara kaji malaman allah kenan an gano wannan da kyau ku a lokacin da ya fara ya rubuta muwaɗa sai a ƙaran sawo'in sha ilimi sai suka taso shi kaɗai ne malami shi kaɗai ne zai kaɗa tuba su yadda ba kowa ji alƙalami shi ma ya rubuta muwaɗa yau an kare ka san muwaɗan wani an zo an samu maluku an ce ga shi nan kowa ya rubuta muwaɗa ya ce rubu da su da shan allah ne yake yaya duk abin da aka yi ba don allah ba ku ka sa mai ido zai zama haba'an mansura duk yadda aka yi ƙoƙari a yi kwalliya a yi ado a yi waye allah zai watsi allah maɗaukin sarki ya sa mu dace sannan wal ƙiyasu shar'i da kuma ƙiyasi na shari'a an gane wannan da kyau ku babu wanda suke fada da kiyasi na shari'a sai 'yan shi'a da khawarij da kuma ibn hazmin kadai a cikin zahiriya wanda shi ma ibn hazmin ba kiyasi yake suka ba an gane wannan da kyau ku yana sukan kiyasi ne wanda ya saba ma nassi an gane ya kwaso fatoyin malaman nan ne misali imam mari ya ce idan ɓarawo ya sata ya saci abin da ya kai rubu dinar to za a yanke hannun shi to sai kiyasi cewa ba za a auri mace ko a iya saduwa da ita bayan aure ba sai an ba ta sadaki aƙalla rubu dinar da aka ce dalili sai ce kiyasi game da yanke hannun ɓarawo sai malamai suka ce wannan alkiyasu ma alfarik ne ai barawa yanke hannun ake ayar ita mace ana yanke farjin ne ayar ai bai ɗaya ba kiyasin ba ma ɗaya suke ba to irin waɗannan kiyasi ne waɗanda aka kawo ba daidai ba sai ibn hazmin sai tara ya ce ba daidai ba ne malaman zamanin shi irin su abubakar ibn arab ibn al-arabi mai aridatul ahawazi mai littafin alƙabsu da sauran littattafai na sunna sai suke diramma shi ibn hazmin da cewa wannan fatoyin da ya kawo fa ba fa daidai bane ya malamai na musulunci za su yi kiyasi sai ce wannan kiyasin ba daidai bane da suka matsa shi yasa a cikin farkon muqaddimar littafin shi na usulul fiqh da kuma muhalla ya girke wata igon yaki yace man qala bil qiyasi faqad taqawwala ala Allah sai bi irin waɗannan kiyasin gaba ɗaya sai rushe su an gane wannan da kyau ko to wanda bai fahimci ilimi ba bai san karatu ba ko kuma malamai suna bayani ya kasa gane me suke faɗi sai kwazo ya ce ibnu hazmin na soki kiyasi ne baki daya su kuma yan shi'a da khawarij kada sun ce qur'ani da hadisi da aqwalul a'imma su za a bi ba sai da kiyasi ba shi za sai ka kasa gane wasu wai khawarijanci suke ko ko mutazilanci ko ko shi'a ko duka an gano wannan da kyau ko su yan bida haka suke tarface ɗiɗɗibowa ake kasan harka na karuwanci haka yake duk wanda ya zo indiya akwai dala hannun shi to shi ne dalin allah maɗauki zarki ya samu dace allah shi kyauta to sai mala yake cewa kada kano fi zalika muttabi'ina sai ya zama su waɗannan limamai guda hudu mabiya sunna ne la mubtadi'ina ba masu kirkirin bid'a bane su an gane shi sa ma suka ce idza sahal hadis in an samu hadisi ya inganta ga fatawansu ya ci karo da wannan hadisi to a zubar da fatawansu a ɗauki mai hadisin annabi an gane suke cewa ko bayan mun mutu sai a ga fatawanmu ta saba da hadisi suka ce a ɗauki fatawansu a buga shi bayan duniya kawai fadribu lahu ardal ha'id ce kun maka fatawan a bango kawai haka suke suka ce hadisi ne kare a bambi shi yasa su in sun yi fatawa ko suka yi aiki sai su gano ba daidai ba sai su aji yan bida ba su haka ƙoƙari suke ɓannan dai sai sun tabbatar da ta ɓanna shi ko ba ka da yadda za ka tsarkake kashi an gano wannan da kyau ku kashi dai a baka shi gundulmin shi a ce da allah ga ruwa da ran biyu kai mai tsarki sai wannan kashin ya zama mai tsafta mai tsarki ni zan ga yadda za ka yi makashi tsarki ko kuma ka yi kashi a baka fitsari a ce ka yi tsarki mun gano wannan da kyau ku zan ga yadda za a yi ka saba ma alkur'ani da hadisi a bisa fassarar malaman farko waya ce wai surutun baki ne zai gyara banna zan ga yadda wannan abin zai yiwu ila kiyamis sa'a an gano wannan da kyau ku ko kuma ka ce za ka mai da karuwanci aure Allah shi kyauta mahala ya ce wani zalika faƙar kana bin taimiya ya karahun lazi ya tanawala ha'ula ila imma al'alam hakika ibn taimiya ya kasance yana ƙin duk mutumin da ke cin mutuncin irin waɗannan malamai bin naƙadi yana mai naƙadi wa ɗa'ane yana kace-kace da shi ma'ana in har ka zo ka bi waɗannan malamai kana bin su wai kana masa naƙadi ka ce imam malik ya yi kuskure waje kaza bai iya ba tar da imam malik wata'an kana sukan shi waye kuskure dama dan adam dole ya kuskure mana an gano wannan da kyau ko akwai dan adam din da baya kuskure ne a duniyan nan in babu shi nuna mun shi muga adireshin shi dan mu kai mai ziyara mu gane cewa o o yau ga wani baya kuskure koko ba dan adam din da baya kuskure mutum ɗaya ne baya kuskure imam malik ya ce illa sahiba hazal qabar kowa zai iya daidai kowa zai iya ba daidai ba za ka iya tuntube za ka iya gargabza ba abin da ɗan adam ba zai iya yi ba ma'abocin wannan kabarin ne kaɗai manzan Allah shi ne komi nashi ingantacce ne kawai an gano wannan da kyau ku maganan kowa za ka iya ɗaukanta maganan kowa za ka iya zubar da ita in ba na manzan Allah ba kana aje na manzan Allah bayan ka santa sunanka kaulasan fadara an gano wannan da kyau ka haɗa su ka zuba musu wasani an gano wannan da kyau ku mahala ya ce wa ƙadar rakkaza ina ya tuho bil ishada bi zikirihim kai ibn taimiyya ya kafa sansani na kulawa da martaban waɗannan limamai matuƙa ta yadda za ka ji kullum yana ambatonsu walintisari lahum kuma yana kawo agaji na maganganu nagartattu wajen kare su ina waɗanda ke ƙaryen cewa ibn taimiyya yana zagin malaman fikihu an gano wannan da kyau suna ina mala yake cewa wal haddi min sunnati al mu'radina al mutanakkidina sannan wal haddi min alsinati sannan yana kai bara akan harshe almu'taridina waɗanda kullun ƙoƙarin su yin karo almutanaqidina masu yin naƙadi ga waɗannan malaman ibnu taymiya yana bin su da gireda yana murkushe su fa allafa risalatahu shahira wannan yasa ibnu taymiya ya rubuta shahararriyar littafin nan nashi mai suna mai raf'ul malami anil a'immatil a'lami wane mutum ɗauke zargi a kan wa kan manyan malamai wane malami ne ko ba magana in ka gan masu zargin malamai in bida'a ne an gano wannan da kyau ko ahalus sunna bai zargin malami sam ko kuskure ya zai bayyana kuskuren sai ma kuskuren raddin ba malamin ba an gano wannan da kyau ko yan bida'a su kuma suna ma malamin raddin ne tare da kuskuren su kuma suna warware kuskuren ne ba raddi suke yi ba sai su faɗi yadda abin yake kawai haka malaman sunna suke in ga mutum ba haka yake ba alama ne daga cikin alamun ashabu shimali ne allah ya kiyaye mahala ya ce allah ce ci otabaru min ahsani ma alma'ul lifa fi hadhi al-mawdu mahala ya ce wannan littafi na raf'ul malami anil a'immatil a'lam yana daga cikin littattafan da ake ganin mafi kyau da malamai suka rubuta akan wannan fagen innahu ya ƙulu fi fatihatin risala ibn taimiyya tun a farkon fara ma littafin ga abin da ya fara da shi ya ce ji alal musulmin yana zama wajibi ga musulmi ba da mawalatin lahi wa rasulihi bayan jibintan allah da annabin shi mawalatin mu'minina dole ne kuma ya zama suna jibintan muminai kunji bayan da za ka cewa ni Allah zan bi ni annabi zan bi kadai kai dan bid'a ne dole sai ya zama akwai mawalatil mu'minina kuma dole ne suwaye muminan su ne malaman farko tun da kan sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa mai jibinta al'amarinsu shine koyan addini daga wajensu sauraronsu da bin fatoyinsu da suke daidai da alkur'ani da sunna da kuma kimanta su da martaba su saɓanin wannan kuma addinin 'yan bid'a ne jama'ar annabi kuna gano wannan da kyau ku dole sai ka bi mumine shi yasa qur'ani ya ce wa man yashaqiqir rasula kaga duk wanda ya sake annabi ya faɗa ya saba wa man yashaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda bayan da shiriya ya zo mai mai shiriya ƙur'ani da sunna aka ce ma ga ƙur'ani ga sunna ga fassaran annabi ga aikin annabi kai ƙema da gas kai fimfiris ka shafa ma idan ka toka ka kama wata hanya ba na annabi ba sai ce wa yattabi ghaira sabilil mu'minina kuma ka bi wata hanya wajen fahimtar alkur'ani da hadisi ba ta hanyar fahimtar waɗannan sahabbai malaman farko ba Allah ce ni wallahi mata walla bid'a ya nemi ya jibinta ma kanshi san zuciya ya nemi ya bi Allah ce za mu jibinta mai wannan mu bar cikin bagamniya da wahala wa nuslihi jahannama ƙarshe za mu tsunduma shi a wutan jahannama wa sa'at masira tir jahannama ta zama ita ce makomar bawa Allah maɗaukin sarki ya kiyaye shi ne sai mala ya ce kama na taka bihil ƙur'anu kama yadda alƙur'ani ya ce dole in za ka jibinci Allah za ka jibinci annabi dole ka jibinci mumine kuma wa hususan mala ya ce musamman ma al'ulama'u malamai wannan ba ibn taimiyya ne yake magana a ce wai yanzu wani zai ce na ruwansu da malamai don abin da malamai suka faɗi wannan maganan banza ne wannan zunzurutun ɗan bid'a ne kowaye an gane wannan da kyau ku dole ne mu muna taƙama da cewa malamai sun ce muna alfahari da rubutun da malamanmu na sunna suka yi kuma za mu kafa hujja da shi ilal abadil abad an gane wannan da kyau ku mu'tazila su ne suka ce ba ruwansu da abin da malamai suka rubuta ba ruwansu da abin da duk wani sahabi ko annabi ya faɗa su suna bautan Allah ne da abin da Allah kaɗai ya faɗa an gane su kuma khawarij suka ce za su fi hadisi ne kaɗai shi ma hadisin wanda suka zaɓa a bisa ma'anan da suka ba hadisin in aya zo ko ka fassara ka fara aiki khawarij kenan malam wai kai ne za ka fassara aya a wajen khawarijawa annabi ya zo ya rayuwa rayuwa ne na iska ba abin da ya dame su da bin fahimta da fassara na annabi ballantana sahabbai ballantana malaman farko wannan ɗabi'a ne na khawarij an gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya raba mu da addinin khawarijawa mala yace hususan al ulama'u alladhina hum warathatul anbiya wanda su malaman nan su ne magada annabawa injiwa ba annabi ne ya ce al'ulama'u warasatul anbiya annabi ya gaya mana malamai magada annabawa ne don maraina su ko don su faɗi magana muryar ko ko don in sun faɗa mu bi jama'a kuna gano wannan da kyau ko ko ne ya gaya mana kawai dai kawai don ya cika falle ko ya cika mu da surutu ya ce al'ulama wasu anbiya in wannan ne tunaninka ka zama kafiri wallahi al'ulama warasatul anbiya yadda annabawa suka ɗauki littattafai na manzanninsu suka yi wa'azi da shi suka shiryar da al'umma zuwa ga abin da Allah yake so kuma ya yarda da shi haka malamai suke biyo baya suka ɗauki littattafan annabi muhammadu suke yawo dare da rana suke yawo birni da ƙauye kwararo-kwararo suna wa'azi suna faɗin manufan Allah da manufan annabi kana saba ma abin da suka faɗa da ya daidai da alkur'ani da hadisi wannan zunzurutun ɗan bida'a ne jama'a kuna gano wannan da kyau ku ba ta yadda za a haka ya faru dole sai an bi tafarkinsu kuma shi ɗan bida'a kana gano shi kafin gaje ko ina yau zai ce maka karka ba abin da malamai suke faɗa da littattafan da suka rubuta duk shirme ne an jima kuma sai gaje na yi kun gano wannan da kyau ku wannan shine asalin da'abul mubtadi'a yasa mai hankali ya kata ya rika auna maganganu kuma ya rika auna dalilai Allah ya kiyaye mala yake cewa alladhina ja'alahumullahu bi manzilatin nujumi wanda Allah ya sanya malamai a matsayin taurari ne yuhutada bihim fi dhulumatil barri wal bahr yanda ka san taurari a sama wanda yake da ilimin tauraro in ya kalli tauraro zai gane inda za shi ko ba zai bata ba to haka malamai in dai za su faɗa ka ji to ba za ka bata ba an gane wannan da kyau ko sai sun shiryar da kai ba wai yana kaba hujja da hadisin can ne da yake cewa ashabi kan nujumi ba malamai yake cewa su irin yana shabbaha aikin taurari ne dawa da malamai kamar yadda annabi ya kamanta ganin wata da ganin Allah ranar kiyama tashbihin ru'ya kaza kaza mala ya ce wa kada ajma al-muslimuna ala hidayatihim hakika duk malamai sun hada kan shiriyar malamai wa dirayatihim da abubuwan da suke karantarwa iz kullu umma qabla mab'as muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin ka sani kaf din al'umma inji ibnu taymiya kafin aiko annabi ulama'uha shuraruha malaman su ne a shararan su illa muslimina sai musulmi kadai fa innal ulama'ahum fa inna ulama'ahum khiyaruhum su kuma ma musulmi malaman su ne zababbun su sai dai musulmin da suka lalace kamar yan shi'a su yan shi'a su wane ne a shararan su sabon manzon Allah imana dan shi'a ya lalace ko kuma ga khawarijawa su khawarij duk inda suka taso waye number one target malami kaje mai duguri kaga malamai suka rikabi suna kashewa haka su suke rika bi to duk inda kuka samu khawarij a unguwanku ko khawarij a wata da'awanku wanda yake fara har yake target yake cinna 'yan ta'addan shi shine su darama malamai a zagi wane ci mutuncin wane ce za a kashe wane ci mutunci kaza kaza kaza wannan da'abul khawarij ne so da su malamai su ne khiyarul umma a duk inda suke kuwa jama'a mun gano wannan da kyau ko babu malamin da ke cin mutuncin malami sai ba khawarije jama'a kaf ba taba samun wannan ba ga je kuma ina ga samu zamu ja ina ne zamu zo zamu ji dan yayi daidai da nan ku rike karatun da zamu yi na makon nan dan gane da abin da ya shafi masjidud dirar akwai ibn hajar al-haitami dan bid'a ne akwai ibn hajar al-asqalani malamin sunna ne sai ibn hajar al-haitami a littafin shi yace duk inda aka gina ana botan kabari shi yafi cancanta a rushe shi sama da ma cancanta rushe masjidud dirar kaga masjidud dirar dole a rushe ko sai ce ba inda ya kamata a rushe kamar inda aka gina ake shirka to malami mai ta'alikin littafin sai yake cewa duk da ɗan bid'a ne kaga ya faɗi gaskiya mu kuma an ce mana kalimatu haƙƙin duk inda kalma na gaskiya take to dama ita ne abin neman ka dalatul mu'min mun gano wannan da kyau ku ɗan bid'a ne ya faɗi gaskiya sai ai me sai ya ɗauka ko ina romu da bid'an shi yau ya faɗi gaskiya to gaskiya ka ta maɗauka shi kenan sai a ɗauki gaskiya sai ya ce ka zama ɗan bida'a dama gaskiyan ba nashi ba ne kawai ta gangaro ta bakin shi ne an gano wannan da kyau ko kawai za a ɗauka kaga ba zage shi ba ba su komi ba amma magana ne sai a raddinta ce ba daidai ba ne allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu to sai mala yake cewa fa innahum khulafa'ar rasulu fi ummatihi domin su malamai su ne khalifofin annabi a cikin al'umman shi an gano wannan da kyau ku su ne khalifofin shi kuma suke wannan aikin an gano wannan da kyau ku mala ya ce wal muhibbuna lima mata min sunnatihi wal muhyuna su ne masu rayar da lima mata min sunnatihi duk sunna annabi da ta mutu su malamai suke bi suna yayyafa mata ma'ul hayati bihim kamal kitab ta hanyar malamai ne alkur'ani ya tsaya ake karanta shi ake biya shi ake haddace shi ai wa'azi da shi wa bihi kamu kuma littafin Allah alkur'ani shi ya tsaye da malamai a matsayinsu a martabansa a kimansu duk sanda malami ya tsaya ma alkitabu sunna ko wallahi sai Allah ya sa mai albarkan da yana faɗa za a ji kuma za a saurara za a aiki da shi daga sanda ya aji alkur'ani da hadisi ko Allah zai ta ihu ba wanda ya saurare shi zai ta kokari a san shi a ji shi Allah ba wanda zai ji shi in aka zo harkar ta'addanci dai za a yi maganar shi a ce kai ya kware wajen tsiwa amma ka ji ana labarin shi dangane da ilimi da kawo abubuwa amfanannu ga al'umma ba za ka taba jin wannan ba san ba za ka ji ba kuma za ka ji sai a ba da misali mala ya ce wa bihim na tsakal kitab ta hanyar furucin malamai ne alkur'ani ke magana an gano wannan ƙur'ani na magana ta bakin wa malamai wa bihi na tsaku kuma ta hanyar matsaya ma alkur'ani ne ake jin sautin malamai in ba su ba alkur'ani ba wa zai ji su an gano wannan da kyau ko yanzu me ya samun ma malamanmu daraja da martaba ba ƙur'ani ba domin sun tsaya sun karantar da shi yadda Allah ya ce sai Allah maraukin sarki ya musu baiwa da darajar da ya kamata amma yanzu malaman da suka rage su kowa abinci yake nema kowa so yake ya rayu ya alfari ya tinkahu kuma ita wannan hanya in dai hanyar Allah ne karkidar da ya ta a haka ko wallahi sai Allah ya wulakanta ka a ƙarshe shi Allah ba a mai irin wannan kasassaba da irin wannan karran banin an gane wannan da kyau ko Allah yana ɗaukan su ne ke su fagen da da bakinsu bai san daɗi ba sai ya kai ga ya san daɗin sai kuma a rasa daɗin babban magana kenan Allah ya kiyaye kuma an kusa mala ya ce wal ya'lam annahu laysa ahadun min al a'imma al na inda al umma qubulan amma ya'tamidu mukhalifa رسول مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنة دقيق ما ليش وليعلم يا كهذا مدى نيس سني أنه ليس أحد من الأئمة باب ونمتن ضياء daga cikin waɗannan limaman almaqabulina wanda yake karɓaɓɓe inda al'umma a cikin al'umma qabulan amma wanda al'umma suka yi mai karɓuwa ya atamidu mukhalafata rasulullahi sallallahu alaihi shay'in min sunnatin daqiqa wanda aka yadda da shi a ce wai akwai wani abu ko ya yake wanda ya saba ma annabi karara yana sana baka iya kawowa jama'a mun gano wannan da kyau ko san baka iya kawowa za ga Allah madaukin sarki yana tsare su wala jalil karami ko babba fa innahum muttafiquna ittifaqan yaqiniyan ala wujubi ittiba'ir rasul dukkanin waɗannan malamai sun haɗu ne akan cewa lalle abu manzan Allah ba cewa saba manzan Allah akan komi shi yasa malaman nan na fiqihu ƙarya ne ake masa ƙarara a cewa in zaka wa fiqihu to baka babun hadisi in ka ce abu hadisi to kana cewa saba ma me fiqihu kenan wannan ba addinin su bane malai yake cewa baka samun su suna saba ma annabi cikin magana karama ballantana babba babu shi kwata-kwata domin kuskure ne ƙarami ko bubbaka ce wai a saba ma annabi ba sa wannan mahala yace fa innahum muttafiquna ittifaqan yaqinan yaqiniyan dukkanin sun hadu a bisa yaqini ala wujubi ittiba'ir rasuli akan cewa bin annabi wajibi ne ala anna kullu ahadin minan nas cewa kuma kowane mutum daga cikin mutane yu'khadhu min qawlihi ana daukan maganar shi aiki da ita wa yutraku kuma ana barinta illa rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi na annabi duka na dauka ne na malamai ne ka dau wani ka aje wani wa iza wujida liwahidin minhum qawlun mala yace in ka samu wanda daga cikin malamai yayi wata magana kada ja'a hadisun sahihun bi khilafihi sai ga hadisi ingantacce ya saba ma magana fala budda lahu min uzrin fi tarkihi dole ne ka ba wannan malami uzuri me yasa ya bar hadisin ya yi fatawa irin wannan kun gano wannan da kyau ko wajibi ne ka ba shi uzuri bai sani bane wa jami'ul azari thalathatu asnafin ibn taimiyya cikin wancan littafi na raf'ul malam ya ce to kaga su uzurin nan ka tattara su gaba ɗaya za ga sun fi uku ne ahadu ha adamul itiqadihi annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi sallama qalahu wallahi bai da yaqini bai da tabbacin annabi ya faɗa kila ya ji magana amma bai sami yaqinin annabi ya faɗi ba ko ma ma bai faji ba zai yiwa ma bai sani ba dan bida sai ce iya iya ban sani ba sai ka ce ba sani ba mana ya ga yana maka wani harjaji kamar zai cinye ka wa sani adam al-i'tiqadihi iradat tilka al-mas'ala bi zalika al-qawl me yiwa abin da yayi nufa na fatawan wani magana ne can daban almajiran shi suka fahimci wata magana kuma daban sai karkatar da ya duka same ta a haka ba haka yayi nufa kai tsaye saba madisin annabi ba na uku itiqaduhu anna zalikal hukum mansukhun tsammanin shi wannan hukuncin da wannan hadisin ya zo da shi an shafe shi sai hukunci da ya zama ya saba ma hadisin mai yiwa ba shafe shi ba ƙarin bayani na wannan sai ka samu littafin raf'ul malami anil a'immatil a'lam wannan dan kawo maka ne ka san masu cewa ibnu taymiya yana zagin malaman fikihu ƙarya suke yi Allah ya taimake mu mas'alatu talaqatis salas ta mas'alatul at-talaqat at-salas matsalan saki uku a kalma daya ta zami karo da malaman fiqh kenan da alƙalan malikiya gano wannan da kyau ko idan mutum ya ce ya saki matan shi saki uku ya rubuta shi wane wane wane ya saki wance wance wance saki uku a kalma ɗaya mai hukuncin wannan sakin ko miji ya ce wa matan shi na sake ki na sake ki na sake ki mai hukuncin wannan sakin ko miji ya ce wa matan shi na sake ki saki dubu ko saki ɗari ko saki ba iyaka mai hukuncin wannan sakin ka za akwai wawan da in ya riga ya sha giyan hushi ya fusata ya tunzura ya bunƙasa sai ce matan shi na sake ki saki ba iyaka ta rigiban waje shakiya kaza kaza kaza ya riga ya gama hauka cewa to yanzu ya za a yi da wannan sakin da saki uku a kalma ɗaya da saki dubu a kalma ɗaya da saki ɗari a kalma ɗaya da saki ba iyaka ya za a yi da shi to ibn taimiyya yana da karatun an gano wannan da kyau ku kuma wannan karatun ya jawo ma ibn taimiyya matsala matsala ba ɗan ƙaramin matsala ba kuwa an gano wannan da kyau ku allah madaukin sarki ya sa mu dace mahala ya ce wa'ala zalika kullihi fa innahu kama rajjaha al-mazahib al-ukhra ala al-mazhab al-hanbali wa kharaja ala nitaqihi ba'd ba'd al-hin wa'ala zalika kullihi mahala ya ce duk da waɗancan bayanan da muka gabatar inda ibn taymiya yake girma malaman mazhabobin nan baki ɗaya fa innahu kana rajjaha al-mazahib al-ukhra wani lokaci yana fifita aiki da fatawan wasu mazhabobi alal mazhabil hambali hatta kan mazhabin hambaliya ma ba na ganin kamar yana ba da fatawa so da dama da mazhabin hambaliya ba wanda ya taso a cikinsu so da dama yana karkatar da aiki da wasu mazhabobin akan mazhabin ma so da malami ne mujtahidi ba mamaki yau yana ganin waɗancan nashin ba su da dalili waɗannan ne suke da dalili sai ba da fatawa aiki da me da wanda yake da dalili mahala ya ce wakharaja ala nitaqihi ba'd al-hin wani lokaci kuma ma yakan fita daga da'iran baki ɗaya bai aiki da nashin ba bai aiki da nasin ba kuma ya zo da fatawa guda ɗaya wanda ba ta a malikiya ba ta a shafi'iya babu a hambaliya babu a hanaf khalafa la'immatul arba'a sai ga ya saba ma fatoyin waɗannan limamai guda hudu gaba ɗaya kazalika fi ba'dil masail a hayanan hada ce wasu lokuta ne a cikin wasu matsaloli na fiqihu sai ga fatawan shi gaba ɗaya ta saba ma fatoyin waɗannan limaman wa afta mukhalifan lahum sai ga ya bada fatawa da abin da ya saba musu واتبع فيها نصوص سيغيا بنصوص الكتاب والسنة نصوص القرآن والسنة ودلائلها ودلائلهما da kuma dalilan da alkur'ani da sunna suka kawo kai tsaye sai ya bi na waɗancan mazhabobin duk da girmama malaman da martaba su da kimanta su da yake yi ko sai aje inda yake ganin babu dalili abin bi cikin maganganunsu ولكن هذه المسائل التي خالف الأئمة الأربعة فيها لا تعدو عدة مسائل ما عليك cewa matsalolin da ibn taymiya ya saba ma limamai guda hudu ba su wuce wasu matsaloli ɗin ƙididdigaggu ba walakin na ashharuha sai dai cikinsu ma wacce ta fi shahara mas'alatu talaqatis salas shine matsalan saki uku fi majalisin wahidin a waje ɗaya an gane mai gida ne ce matan shi na sake ki sai fita ya dawo ke ba na ce na sake ki ba sai ƙara da ce na fi sake ki ba duk wannan a lokaci ɗaya ko ya ce ya sake ta an ji mai kira ta awa ya ce ya ƙara sakinta un gano ne ce na sake ki ɗin na ƙara sakin ki ɗin ya ta maimaita wannan koso miliyan ɗari ya faɗa mai hukuncin wannan musulunci kun gano wannan da kyau ko ibn taymiya yana da hukunci mas'alatun mala yace ga wata mas'ala idza tallaka ahadun zawjatahu thalatha talaqatin idan mutum ya saki matan shi saki uku fi majlisin wahidin a zama daya sawa'un bi lafzin wahid shi lokaci ɗayan ce na sake ki saki uku au bi alfazin muta'addida ko da lafuzza daban-daban na sake ki aure na da ke ya mutu ba ni ba ke har abada ke ba matata bane misali kaga lafazi muta'addida an gane wannan da kyau ko yayi amfani da irin wannan فمهما ارتكب المطلق بدعة باتفاق الأئمة ما لجي كاغا duk lokacin da mai saki ya afka ma bid'a ta irin wannan abin da ya yi a bisa haɗuwan malamai yan saki uku a kalma ɗaya suna ne? menene bid'a ne to wa jumhurul umma da kuma dukkanin al'umman annabi malaman cikinsu wa khalafa shar kuma aka waye gari ya saba ma shari'a kaga ya saba ma imma ya saba ma duk al'umma ya saba ma shari'a ko wa asima kuma yayi laifi ko eh sai ku kalma daya mutun ya afka ma bid'a ya saba ma kuma dukkanin jumhurul umma ya saba ma shari'a kuma yayi laifi walakin ma hukuma hazihi talaqat duk da wancan laifukan da yayi tambaya menene hukuncin waɗancan sakin hal waka'at sun yi ko ba su yi ba jama'a kun ji magana ku sun yi kace a a ko kai ne ibnu taymiyyah wa bana timra matan ta ne santa gare shi hatta tankiha zawjan ghayrahu wasta halatin raja'a kuma ba yanda za a iya kome bi hukumin shari'a a shari'ance malam ta tazawwaja rajulan akhar har sai ta auri wani mijin ya tamatta'u biha ya more ta wa ya tsallaku hasan ne ya sake ta in wancan yana sai ya ƙara dawo da ita ko ya al'amarin yake أو أن هذه الطلقات الثلاث كوكو waɗannan saki uku a kalma ɗaya to tabaru wahida za a ɗauke su a saki ɗaya ne wato makkinun raja'a zai iya yiwa a yi kome a ƙarƙashinsu ko koya al'amarin yake ne jama'a kun ji bayani ko yanzu tarihin ibn taimiyya daidai yake da tarihi kawai da za a zo a sha ruwan tsuntsaye wannan malamin tarihin shi ilimi ne an gano wannan da kyau ku ana koya maka yadda za ka zauna ka fahimci addini ɗari bisa ɗari ne shi za za ku yi mamaki tarihin ibn taimiyya fa raba shi za mu yi da yawa mu ta yi yanzu wannan yana da wani gaba ana kai wannan gaban za mu tsaya mu ci gaba da karanta wani littafi na ibn taimiyya ana gama za a sa wani za mu ɗauko ɗaya gaban kuma a ci gaba sau da jami'a ne sau da nan in ka bi har kusan ƙarshen nan da tarihin ibn taimiyya ne an gano wannan da kyau ku ba karamin magana ba ne a yi a yi wani taimiyya ina an gama maka kansila ne da za a tsaya ana wani magana a yi babban magana ne allah maɗauke sarki ya sa mu dace kajin matsalar saki uku a kalma ɗaya wani zai ce garin daɗi na nesa malam dan allah a gama maganin nan yanzu dan dama unguwanmu kaga akwai wata matsala tana nan an yi ta ba da kai ake yi ba ma ka ɗauki wannan matsalan ka je da ta garinku ku rigima za ka yi ta yi da malaman garinku a yi gano wannan da kyau ku daru za ka yi ta yi da su sai dai ka je da dalili da hujjan da za ka iya murkushe su an gane an taɓa irin wannan da wani malami a jos a kai mai wata ƙadiyya irin wannan wani mutum ya yi karambani ya saki matan ya saki uku a kalma ɗaya sai aka yi mana tambaya muka ba da fatawa shi ko malamin sai ya saba ma wannan fatawar sai muka ce dalili sai ce mu duba littattafai muka ce kai mai fafaɗin littattafan nan ɗan garinmu ne mun fasan shi kun gano wani rikiyo kai ka ara ka ya fani sai ka faɗi littafin wallahi ka za faɗi ce shi dai ba ruwan shi ko muka mai da auren subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم